الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau biyu ga watan rabi'in nisani shekara da dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna karanta littafin alamin a cikin suna wata tajin abin a wannan masallaci na mu'assasatu salafiyya inda muke gabatar da shi ko da laraba yau za mu tashi a darasi na tamanin da bakwai shafi na ɗari uku da sittin da bakwai ita muka fara biya gaba da mana yake bayani a cikin kitabun nika inda ya fara bayani akan ailajin nutuzul mar'a wai hanyar da za a ba a magance ko kuma al-khilafatu zawjiyya shi muka fara biya sabarin da yake faruwa a gidan aure dan mun yi wannan bayanin a farko dan mutum ya fara gane cewa da yawa duk matakan da zasu yawo iya dadin kawai ake gani kawai dadin da aka mana ai kaza kaza kaza shi za ga ko to waye an ga abin ya kuma sai ai ko kana da an zo to ai ko za a gugun bai wata ba domin wata makaranta ce da take buƙatar wato nutsuwa da sanin ya kamata ita lokacin da madaji ya ga madaji ko shi ya yi wasu magidanta ko ka girma mutum in ya yi aure ka ji suna tattauna wata matsala to tana da mahimmanci kai a gurinka wallahi za su yi maka amfani sosai sanci kawai kar ka yi musu intervention da wasuri yake ga cikin kai juru kabirin tattaunawa ta su za ta amfana sosai saboda tattara wayan abubuwan da samu a cikin ya kasan Allah ya jarrabe ka da abokiyar zama kai ma to za ka jira kowane abubuwa sai ka ga wani abu kana da maganin a kirjinka domin ka taɓa ji an ce kana amma mace da namiji ba ƙarya wace da za a kwamfata a ce wannan na aure ba da matsala har a mutu tsara ba ba haka ba ne ko yau din da wata bayan Allah ta yi min tambaya cewa da Allah wata addu'a zan ba ta wanda za su samu miji sai na ce mata ba shi da aure ba ki taɓa aure ba ne da shi ce min na yi auren yanzu kuma ba ta da aure ba ki da aure ne tara na wasu ke kuma sai na ba su wasu shawarwari kuma na ce mata matsalar yanzu magana ta ke zuwa ya mata magana ta zaurawa wallahi ta zo za ta gan su da yawa kwando kwando akwai wanda ta ce mana shekarar ta goma sha biyu ta ce ko yaro ne ta sallama yaro haka abu da ya gina mutum ne da mai zama to kai ki ji da ta ji to ko wannan ba za mu to ji ta hore ne kada idan biyar aure wata makaranta ce ta ibada da ake so da zama abin da iyaye suke kira miji maraba shi ka duk a yanzu ake koya da kai na miji da ɗa mace wajibi ne tun yanzu kafin ka zo gabar ka koya akwai wani abu da iyayen mu suke mana da suna mara fara muna taro cewa gaba ce mai fadi da zaka ga mutum ya zo aure zan da zai tafi zai iyaye ce musamman ba da sai a ce ko mun yi hakuri kai ma na wuce a ga ba wannan kalmar wannan fa kalmar da ake faɗa kalmar ce mai ciwon gaske shi za wani zai samu ta ya mutum ya aure yana zo ya murna kuma za a cewa ya hakuri abin da ya sa na ga bayan an samu wani lokaci ba ta yi haƙurin ba saboda an faɗa a lokacin da ba shi ya kamata a faɗa ba. Yawwa, idan ana zo a yi haƙurin nan to tun tana gida shekara tara, sai kamata a shirin da ta yi rayuwa aure ba a kuri a lokacin da wani abu zai taso ne ne abin ko incident ya faru da ta gani irin ra'ayin nan da ta nuna sai uwar ta kira ta ce to kin ga yanayin zaman aure haka ake yi a kullum to a nan ba ke ba ka koya musu ba aure sai wanda za ta tafi ba ta zo ta lulluɓa ta rufe fuskar ta kakanni da ɗan uwa da waye da yaje duk suna ta cewa a yi haƙuri kowa yana faɗa sai a samu wanda a can gefe wata wanda suke wasa ne da suke iya miki kirama irin wasa ne to wannan kalmar ta burgewa Allah saboda dama a lokacin akwai wato kana son ba saboda shi yanzu gaba ɗaya haushi da ke shi ta ta za ta yanzu za a raba ta da gidan mahaifiyarta uwarta wanda ta ke take babban kawarta da mahaifinta da ɗan uwarta da waye kana ta wannan kukan kowa ya zo zai ce ya haƙuri ya haƙuri sai wata ajiyar da babban su da ke kake haƙura ina yi miki kiramawa ta ma take amma wallahi wannan kalmar ta ta yi kuma ta tarihi ta me yasa saboda ba da ya ana ga mata kalmar hakurin batun da shi yanzu to shi ta dukkan wani al'amari na abu da ya shafi aure a gidan mace ana so uwa da goya an yi biya da ku yadda wata baiwa Allah ummu biya kun ga abin da ya yi da ku tana ga wa ita ce ga dan ba dan kaza ba da kaza yana fitarwa kaza da ba za mu yi gidan miji ba me yasa tana nuna mana cewa ita ba yanzu ta fara ba da tarbiyyar ba cikin alƙalmi ba su koya to aka ji ma nan idan kana da hikima da dabara duk lokacin da ake magana akan khilafatul zawjiyya to yi kokari kai da daukar kana dawa a zuciyarka kuma ka dauka cewa ministry za ka ji zai matsaloli za a wato za a ba ka bukani ne amma a ministry da gaba ɗaya a dagulaje ko da wajen an mata danki da fulawoyi amma cikin ta akwai wadakala idan mutum ya rike wannan da yanzu Allah zai samu sauki a zaman kusurwar mutane amma la in ji dadin so da ake gaya ba kawai wannan abokan na ga masu rawa kai ki ta gaya ba iya daɗi to za ki ma tun kuɗa ne kan turuwa a tura za a yi tsaye wato ke kambera a tafi ka kuma a gari ɗan a jale da tafi ka je da kuma da kan gangare daga dangaren da ba turo ka wannan ya da ko da jiya to da haka wannan matsalar da da wani manci kware da gaske mu dole da ko shi ta da abun ko ga ya mana cewa babu wani gida da zai ce ya ku da daga wannan abubuwan da ake bayani a kai to malam ya ji gaske ya ga ya mana wato matsalar ita da ba wallahi da abunan da wannan ba ga wannan wa'azi wannan girma ba ji duk mun tattaba mun taba wannan sannan sai zo ya bar almanhajul islami tsari na musulunci wanda ake kallo dangane sannan kuma bayan ya faɗi matsalolin sai zo faɗi ilahi yadda za a magance kangarewa dan shi ne a wajen da yake kenan kangarewa ko shi ne ko kuma wani wato rashin yadda da duk suna fassara shi a haka to sai ba ba mu matakai guda uku yake mataki na farko ayi mata wa'azi shine mataki na farko ayi mata wa'azi wa'azin nan kuma ta hanyoyi daban-daban idan ma ba da jin zaka samu wanda kake ganin ta gamsu da wa'azin ka shi ma ta wannan hanyar za ka yi wa'azi ko katatun sa ko karatun sa ko ma ji da kansa idan Allah madaukakin sarki ya sa za ka iya bin wannan hanya to sai hanya ta biyu shi ne muka tsaya a kan da za mu tashi wa da wannan amma mu bi kan daidai wato sanjin layi na hudu da yake a tsani na biyu ɗin mu fara da kansa yake na biyu bayan an masa wa'azi idan wa'azin bai yi ba wannan ba ya magana aya hadisi duk wani hanyoyi na lallai duk kafin shi ne wa'azi wata iya kaji wani abu ka kawo kayi kaza kayi kaza to sai ce a tsali na biyu harakatu nufi ala nafsiya min ar-rajul wato shine motsin alike ala shine daukakuwa ta zuciya min ar-rajul ala kulli ma tadillu bihi al-mar'a daga namiji a wuta duk abinda wato ma tadillu bihi al-mar'a abinda mace za ta iya amfanuwa da shi ko ta shiri da shi ta iya wato ɗaukar sa a matsayin makami min jamalin na kyau wa jazibiyyatin ko kuma da abin da zai turje ta au min ukra ko wani matsayi daban da duk ba da kan tayi wa wa'azi tayi tayi zaki to tana da kama da wani abu to duk sai da gano wani irin abu ne zai shige da ita ko yake kanta tana tafiya wannan layi to shi ne malami yake ma abin da za ka yi darbau da za ka an gaji sai ka lura da abin da take daukar da rajin ta akan ka wata kila ka aure ta tafi ta ko kila kika kullun ta bulwa kai ma ka ga dawa don da ka aure ta ka aure ta tafi ko kuma ko da yake ni dan ke wani kila ma za ya tafiya za a dinga mai kawai ba ma zai ba za ya ko ran da za a je da ba ce ba ta fito misali kaga wani abu ne da duka take takama da shi akan kanta ta zama wannan abubuwa to shine ma da yake ma aw an makani shari'i ko kuma gabar abin da ya shafi wani matsayi na zamantakewa fi mu'assasatin alaiha qawwama a cikin wannan gidan naka da kake jin cewa tana da matsayi sosai dangane da wannan abu kuma kila a ta kai ba mu da sakatare a gurin da take ko kuma darakta ce kai kuma diploma ce da kai aka dauke ka a gurin da kan misali aka ce wannan magana to to shi ne ma da yake to idan an zo wannan matakin mutukar kayi wa'azin da ake ji da wa'azin ruhun da filma ba ce aka abin da mutum ya tsoro kansa ba shi ne saduwa aure ba za ta yi wa duk kudin da ba wanda ya je mata ko gidan ko dangin ta sai mutum ta in dai mutum ne kirki da sai Allah ya ce hora ta da wannan shi ne ta hanyar saduwa aure ta kaure ce mata ake tsada wal mabda kuma wal mabda sai ma da yake shi abin da ake kira wato makwanci shine ma da yake ita kuwa jumla ita ce mawdu'ul izra gurin da yake zuba yake zuba al-izra wa wani dini ne an gane ko eh sure amma anan abin da zai kuma dan ka gane sosai shine gurin da yake zuba mace domin idan mu wata kana so ka hura miji ko kin kuɗa da ke hura in ya zo yana da ta ba da aure tunda na ga ku babban jiki a wannan da zaman ita mace karɓa take shi kuma bayan da yake shi da gore yake ko da yake shi da ga ana yi wa mace kadi idan mun je sai amma da ni da ji ko ita karɓa za ta kai bayan wa za ta yi da za ku ci ko da yake magana da ni amma ba ta domin ba ta kawai da shi da wanda da yake hadisin bayanin da wuka hadisin cewa idan mun je kira mutum saboda shi sha'awar ta mutu to yana buƙatar ne sauke sha'awar ta ita kuma za ta iya ajiye ta domin karɓa ta shi ne bambancin su da tsanani to wannan shi ne kokora shi ba wata zagon ta suna kawo ƙara wasu mazajen cewa wata ba ta yarda a gari da ita sai an biya ta sai a nawa to wallahi yau ka ce yau za ka biyo ka sai ta rika ba da wannan tsarin ko kuma dubu biyar dubu goma dubu kaza sai an zaba kuɗi to shi ne ma da yake shi ne gurin da yake gurin da yake zuba yana ki fada ba makwanci wal jahiliya kuma shi yake hujjata da shi da ke ba ma zai dawo zai kalle allati tablughu biha al-mar'atu al-najis al-muta'aliya wanda wato matar da ta yunkuro eh almuda aliya wanda take daukakuwa take ji da kanta wanda wannan gurin shine ke mata sultani karshen matar mulkin sarauta ta ji wannan gurin karshen matsayin sarauta ta ji wannan gurin inda za ta tsaye da mutu ke sai ga an yi bana amma ya dawo ta gera sun ji da kai yana wada abin yana da mutane shine ma da yake cikin matakar dan matakar gurin da yake da karja abin da zaka iya wa mutum tagawa da shi shine jinkira shine ma da yake gawa da zai baka fa idan tana rajulu idan an ga mutum yana da iko an yi tsara da wani abu ya iya tuntuɓe wannan sha'awar tsara idan zai iya domin yake shiga adal idra daura da dangane da abin da yake abu wannan wato abin da take kakama da shi na zuka da ga wannan sunan abin da ta sa matar ko da shi to idan za ka iya to shi ne ma ne yake a lokacin kuɗi ko fa kada an kada min yadi ya min yadi al-mar'ati lakin an ba asu hadiya idan ka iya hakuri da sha'awa to kayar da mafi karfin makamin nan karfin makamin da zai nema illa da shi to ka tun kuɗi an kan makamin da zai nema kuɗi illa da shi ne ne ne da take da to shi ne ma ne kai kuma kai hakuri idan ma ya wata mutu ta kanwa ko ne mun tsari mara kuɗi ne yawa ka ja wannan sirrin ne to sai ce sai ce allabi da akan biha wanda take kafafa da ita take kintawa ita ce wannan gawar kana jin cewa da ita ba wani abu da za ta daga kai da shi sama da wannan to sai ma ne yake zaga ka da ji ala annahu za ka ajaban muayyana ka san cewa akwai wani ladabin wanda yake muayyan wanda yake a fili ya hada ne jira dangane da abin da ya shafi wannan wato matashi shine ijra'in ga ajri a ajri bil mazaji shine wato matashin kaura cewa a fada wa huwa Allah ya kuna hajran zahira amma ka dani cewa idan za ka kaura cewa iyalin an gane ko idan za ka kaura cewa iyalin ka kada ya kasance wato kaura cewa ce wanda take a fili fi ghairi makani alwajin sauje ba a gurin da za a jimanta da mace ba kawai cewa za ta bayar da kai za su yi cewa idan za a yi kawai cewa ya zanto kada a yi a wajen jimfuna a jimfuna aka ce wannan kawai cewa bakki za a zo tare amma ba jiya kawai da kalli ba masu kai na da ya yi shi ne kawai cewa cewa kada a yi da waje ba cikin gida ba yawa la yakunu hajaran amama al-alfa sannan za a yi kawai cewa kada a yi a gaban yara ƴaƴan ku su gane cewa ba ba azumi da ko ba Allah da yake mu har sai da wata ran da yayin kuro sai kuro wallahi sai da yadda yake ba Allah yake karamar yayin da Allah ya kuke tara tara ba ko takwas gaba shi da yake da wannan yake wallahi hajje da kansa je ta ku an ga wannan gari da internet din da wato da yake bara yin psychology ya zama da wata shi ka shi ba wai Allah ya yi yake wannan da lokacin da yake ba to kaga kai a ga irin wannan cewa wanda yake yurisu nufusa wa mutaran wa fasadi wannan yana haifar wa duka da yaya kai wa fasadi da barna babba sai ga barna kai da shi ne ayyuka da ya muku wala shi sai ko kawai da ɗan yau sai a zama gari ko ne mafi yawa sun fita biya ɓangaren ruwa sai koma ne gaskiya ba muku ne da alhamdulillah ana zuwa wannan gabar gida ya lalace Allah lake sai ce wa ilaha da bai duka wannan wato objective sun guda biyu ɗan sun a wannan ɗan da ke ko a wurin ke na gani wala hajara wala hajaran amamal guraba sannan kada kaurace wa iyalinka a gaban baki kada ba ki jiro jiro ko da an samu wannan sabani dole to kar ku bari kan yadda da dai za ku wani zai duka gaba ba amma ana yin da shi zai kawai a koma to ki ce ni kike ganin alwada da dariya a kana ni kike da za mu ai kana ni ke nan in sun fita sai a dora Thank you. to zo da haka idan wanda zai zo yanzu ba shi su gani ana cikin matsala gaskiya da sauran da a ministry da kauri akwai sauran sai da wani kawa to shi da malai yake kada a yi a gaban baki yudillu zauja wanda zai wato zai ta'ar da mata duk ba kuwa da zaro da yana faɗa da da da kawata ai shi ke nan kuma ita ma za ta yi da wani information za ta fita cewa ai gidan tuwon ta ba zai ta gaya wata wannan ko tana koma kudin ta ne da farko za ta fara da ai gidan mun da yake wani za ta zuwa mai ba ai kaza kaza to ka ji wani da tsawon kallo a haka cewa gida ne wanda ake eh gidan rasul to sai ki aw yastafiru karamata ko da zai tasiri a wajen mutuncin ba a rika miji a gida ba wanda aka tafi ba da zai ai ta ba ta shi kenan mutuncin da yaro ne fakar da da nuzula to idan kika yi haka in ka take wanda ya bayyana a gaban kawaye ko ba shi to kan ga shi za ta rubu wallahi zai ce ma da mutuncin da wata ɗan kai da ida dalilin ganin waɗannan ne kan jira ce za ta rubuce ta yi ma'arar su saboda jikan da ya shiga zai shiga da cewa karki bari a nuna cewa jikan ka ta jiya ki ta kan kai shi ke nan kuma na mai yana ne to sai ma da yake idan aka je wannan gabar kuwa bal maqsudu ilajin nujudi abin da ake nufi idan matsala ta bar ana so a magance kan garewa lahi bilalu sauda ba wai a samar da a kunyatar da matar da wala isabu al-adab ko kuma amma da yaran yara su dai kullun gidan su ba zaman lafiya ko sai ne shi a gani wallahi idan ya ganin wannan musamman a makarantun boko idan yaron ya yi kokari a makaranta gaba da yake ko idan gidan ka wani lafiya bayan ne wallahi da da yaro na baya akwai da yaro da mutum ne wannan wata da kawai abu ne yawa da muka zo muku kullum da zo da ji da ko ba ka take ba hatta idan mu'amala da yara sai da yawa wallahi da muke kudi biye da ana kudi ya sai da abin da muke cewa ba a ku kawai saboda tsabar jimar har ya kai yanzu a uwar da wata gida to sai a cikin haddasa kada wani ido a cikin dole a karbar yarinya ce amma zai ta kowa baya kamar yin da haka ba ma da iya ba da haka ita zo ta yi haka sannan a kai sai yarinya ita kuma wata ita ba a rabu ba amma kullum sai ita ba a ce saboda ita ma'aikaciya ce ta wani matan idan ta zo ba ta iya ba da bukatun ummatin da kan kullum a gaba da abin da ya sa muka gano ina rubi wa tarara kawai da na gaba ne jini da lada na kullum tsawon kwamfula kuma ya kullum ya zo ya azu da kan gaba eh wanda ba ta zuwa da mu ba za ki yi ne kaza kaza haka sai ta goma da juru to irin wannan abubuwan sai da ya kai ya kawo muka zauna da iyaye cewa matsalar da matsala a cikin ta ya fara da gidanta da ko sai ta ba da ba wata ko ba baya a cikin yara kamar mutu yara tare da su wanda tana da kokolwa da sai baya to matsalolin gidan aure na wata da mutu yana a cikin yara yana a cikin yara to shi za ko ne shi yi kokari idan ka san wato ji ba za ta kare ba ba ta wani hankali ko ya zo da lafiya kan wani ya samu mutunta eh ko ka samu da kuka zama dan idan ka wani yanzu abin da wani malamin da yake cewa Allah ya rike ka ba su da ka wani wani ya zama yau dalilin wani kawai um da ka rake na ba ka a kashi gobe ne Allah ya kiyaye to shi ne abin da ba da yake gaya wa annabi cewa kar ku bari abin da ranto wato ya zo ya yi a cikin yara da sadin alfa ya lalata ya domin wata da alfa ya yau duka makasudan guda biyu kansu guda biyu manufar guda biyu shi yake yanzu yana bayyana cewa an dawo maksudin min hada hijira wato abin nufi wannan matakan da aka saba guda biyu na farko da wa'azi da kauracewa da kumbura duk manufar su gaba daya shi ne abin da ake nufi da su walakin wato abin da ake nufi da su shi ne a gyara ولكن هذه الخطوة إذا كان سوى wannan hanyar ta farko da dalili da aka faɗa kada la tusle kadali takan yi zai iya yiwa kai da ne sai ta yi duk bai kawo rabota ba bai ka gyara a gidanka ba zai iya yiwa ko yawa to dai dai za ka dabaru fa hal tusrabul mu'assasatu ta haqqan to sai na dai kai na biyu abu bai gyaruwa za ka bar cibiyar za ka bar tujen gidanka ne za ka bar gidanka da ta hannan gidanka ya ruje tun da kayi na ɗaya kayi na biyu ya yi zuwa sai ka bar gidan ya ruje kawai shi ne abin da ba da yake shin za ka wuce haka ya lalace to shi ne ba da yake abin da yake faruwa idan an zo wannan gabar inna hu zaka ijra to lallai akwai wani matakin da na uku ولو أنه أعلم ستة ويا بمول يا بسنن إني أعلم العون إني سنن قول يا بقول ولكنه أهول إني قلت إني مبي وأبو سوي وأصغر kuma shi ne mafi ɗanɗan abin da addinin mu'azzar da fiye da gidan domin gwara ke na hukun da gaban gidan ke lalata tun da cewa ba a zo a zo wannan gaba ya fi muni matakin da hukun amma da gidan ke lalace gwara ke na hukun ya yake wato bisa harin da mu'assasa ce kulle hadin da ke kamar gidan ke lalace gaba ɗaya ta hanyar kan garewa gwara da rubar da gidan hukun da gidan ke lalace gaba ɗaya to me mataki da yake wasu ribo wannan an zo gurin Allah yake su mutu bulala واستسحاب المعاني بل يجي أمفاني لا استسحاب قال الثالث أي أبو جيجي نقول يوا تو أمفاني لمعانوني الثالثة كلها أولا استقبات جبائها واستسحاب العدد واتو كي أمفاني لعنوي استقبات جبائها واستسحاب العدد من هذه الإجراءات كلها لكما أمفاني لا واتو وإن هنوي جبائها يمنع أن يكون هذا الضرب تعبيرا ko jaka babu kayan amfani da su wanda yana nuna ba cewa yana hana nuna cewa lalle wannan wato mataki da ake a kai ba azaba ba ce kawai za ba ya yi gaba ne kan azaba ba azaba ba eh ba ni wani kawai dan abu Belin tikani ko kuma za ka yi ne don azabu wato mutum zai yi ne don azabtarwa da jintikani da ɗaukar banza ba ana yin shi bane don daukar banza ba wanda yake zuwa da ta kowa ta kankara ba ku idan kana da wata da yake ku ce da ta jaje to dai ke ba ana yi wani ne don ke kam don daukar banza ko kuma mu wacce tafi da huka huka ba don zuwa ke ba duk wannan zakatan da aka kawo ba don zuwa ke ba an gane ko to sai yake mali yake ma da kaga ba dai da shi wai nan wani kula ihanata ne ne dilali sannan wanda yana nuna ba yana hala wato wannan mataki da kasance ihanata kawai wulakanci ne da zai dilali da kaskantarwa wata hakiki an gane ko da kuma a tahqiq shine da wulakantarwa kaskantarwa da wulakantarwa ba don su duk aka daure da matakan ba wayan bawa ya kura aidan lil kasbi sannan kuma wanda yana nuna mana cewa yana hana nuna cewa an yau ana yi wa ana dauka wannan mataki ne lil kasbi dan jirga ba shine al kasbi dan jirga ba wace da da turbu da ayi ne ragaba ala rabbi albi ko ne al-irga da turbu da ayi ba ana yi bane kawai za a ji rubuta hancin aboki ya zama alama an gaje abu da wata irin rayuwa da za ta ba da ba za ta gamsu da ita ba sai ma ne yake wa yu'addalu ana iyakancewa ne an ya kona zarra da abidi cewa in za a yi dukan ba a yi dukan ladabtarwa dukan ladabi in ta hanyar yi ma laifi yanzu ai ba za ta na dukan da kana gaba za ta ɗaukar ta kai ba ko yawwa wani dukan kana yi masa ladabi ne kuma kai ma abin yana damun to shi ne yake to idan to wannan ladabin masrubun ne بعاقبة مؤدب المؤدب مطلوب أعطي يرى أعطي بعاقبة المؤدب da tausayin da zai yi wa wato wanda ya laifi na dabi yayin da kake wanda ya laifi na dabi da wannan tausayin a zuciyarka to irin wannan ladabin za ka yi mata almurabbi na zai bada wato tarbiyya kamar malamin makaranta shi za ka ce malam makaranta ya kai kololuwa a kuma zai yi hakuri kawai ba wani ya hukunci saboda a wannan lokacin da zai hukunci zai misali ya zo zai bulala sai yaron ya kauce sai su hula wa jikin da kuma a ganyen nan to in ya tashi horo ko horon hula wa jikin kwarai kuwa domin a lokacin zai gaya gaba ina ba kuma gudu billahi da jibiyar zai je goma to kada ya yi hukunci na huta wuce kada ya yi na huta wuce kama yi dawilu wani abu ba a abna'i kamar yadda uba yake yi wa ƴaƴansa za ga ya zura za ka kuma hukunci wanda yake na daidai shi ya san ba zai hukunta da ya gama zai kai ya zuwa ba ba zai yi wannan ba wa kama yi dawilu wani warafi ma a jannati kuma kamar yadda mutan biya yake yi wa ɗalibansa wani ma za ka gani yaro za ka kamar tulkun nan wani karamajin wani ka ce kawai daya shi za a yi za ka nemi fi damuwa zai baya so akwai ɗalibin da yanzu yana ba da jiri don Allah da jini to kar ka yi duka kar ka zoma abin da baya yi jira zai baya so rubutu to ta ji rubutu wata musamman mata wajen kawo kan karfi da kace ka tsaya kawai bayani to sai kuwa musamman wanda muna jiki akwai dabarun da sun jawo sai ɗan matan su ce da Allah ya yarda da wai gwara da jiki ne to wallahi zai fara sayarwa har sai ya rera wannan laifin da take yi dan shi shike nan to da haka wannan shi ne kana hora kana hora mutum ne da abin da ya fi damunsa to aka harba kanka akwai abin da zaka hora ta da shi wanda ya gudu ga Allah ya gudu ga to shi ne abin da malai yake gaya mana ana shi ne abin da malai yake gaya mana yake cewa a bi amfani da wannan wa kada ubi ala hadhihi al-ijra'ati hakika an halatta waɗannan matakan ne li mu'alajati arabin nusus da a magance wato irin wato farko farkon bujurowar kangarewa kafin ma a kangare gaba ɗaya eh sallamar kangarewa shi ta ji zo shi za ka baka matakan guda uku tun kafin kangarewar ta yi yawa cikin gida akwai matakin da aika turu in an tashi ana tafiya za ka ji an kuma yin waya an ce ba ba abin da ya jawo kwata-kwata yadda kuka wata haka ce to shine ma da yake mana anan cewa kaban istihari ha abun timuni wannan kalmar mun zama ne tada da gara abu ya fara faruwa to yi kokari ku magana kafin abu ya yi muni idan ya muni ba ba balle ya ba mun wannan magana zafin da yi wallahi ne muni ana da wannan zulum da kanji sai an rabu to zulum ne za a zo ya gaba magana kawai kana yi kowa zai ce kowa ya rantsa ce wallahi wallahi kariya ce shi ma ya ita ma ta ce wallahi wallahi shi ma kariya yake wannan zai jaru kuwa haka dai za a yadda ne za a ji zuwa dai hakuri a zauna ku tashi da tafi ba ku shiru ku kai ba wuta kuka bari kana an ci kuka dan tafi sama amma garuru yana nan yana tsayi yana tsara shi shi za a kuma kira a kitabi a haka وهو عيدة للتعبيرات sannan a kewaye shi da razanarwa kala kala min so istiyabaliha an gane ku saboda munin wato a kai koman da suke a cikin gidan muni to sai a zamu ne kawar takririha wa ibahatiha ai sauri wato ai gaggawa wajen tabbatar da mataki kowane ne wa ibahatiha da halar da ji a cikin gidan misali in wani mataki ne na wa'azi kokari ka tabbatar da shi sannan ka halatta shi ya zanto lallai shi ne abin da za ka yi amfani da shi kake amma da a cikin gidan da yanzu idan an tashi daga mataki na biyu an je na farko ka yanka na biyu shi ma ka yi kokari ka ga duk da za ka yi ka tabbatar da shi a gidanka kafin ɗan wajen su yi domin wata wallan rasulu sallallahu alaihi wa sallam fi sunnati al-amaliyya fi baiti ma alihi annabi alaihi salatu wasallam ya dinci wato lamari irin wannan da sunnarsa a aikace a cikin gidansa tare da iyalansa ya tabbatar da wannan wa bi tawjihi hadi da kuma hannunka mai sanda shi ne tawjihi alkalamiya na magana wadanda aka rike ni hannunka mai sanda shi hannunka mai sanda kaga nuna mutum yake cewa ya kamata ka yi ziyara kaza kana da ni kaza fa da yake ba na so ni kaza da ake kaza ba na bukatar ta gaskiya ya kamata a yi kaza to sai ma ne yake a to sai a yi a yi lafiyar kudu wa yi awo hulaka a yi kokari a magance wuce gona da iri a nan da can na sha fara wannan kalmar kar ka zama mai tara abu a gidanka ana sai ma ne yake ta tarawa shine za a ce ba hakuri da shi amma sauran haka yake saboda mai jin gari dan kankanin abu ne zai mutu jin hakurin gaba ɗaya ya ƙare an ce wani hakuri bai iya rubi ba ko haka ba wani yake ba to irin wannan ne sau da yawa bara wannan an yi abu in dai ka da muka faɗa cewa ban ji daɗin da zama ba sannan kuma an yi wannan kaɗe ta wuce karka zama irin wancan mai kore da an zo zuru ka dauko ka ce sun tauna da sun kai kaza a watan Disamba kaza kai gidan ka waje zauna lafiya da akwai wanda zai da wajen ta dauke littafi rubuta yake Allah sai wai da gara shi ta gano a cikin a gurin da gaban sa kawai zai ta dauko da abu da littafi da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rubutawa rana kaza kin yi kaza da aka yi kaza ne karki kaza kike kaza rubutu ya yi bai jiwa goma wai da alanda take sai ta dauke ni dawo har yau shi dai da ke maka ilali dawo ba idan ka ce wallahi da no gani ka eh dai ne sai ya ji wallahi mu dai hada da yau ya ya koma gara sai ko ka to kaga da an zo kai da ya ya gowa zai kawai an ya gowa da yara ne ko ba ka wani yawa Allah ya kiyaye ko kuma irin wannan da ba ka dawo Allah an ce yi duka zulu da an zo kawai sai ka kula da ba mun ta zuwa zulu wanda ni da wala da ni kada da ka ku kullun ka haka sirri karantuwa kuke zuru iko Allah idan ka gama wannan paragraph din sai ce sannan kuma sai ka ajiye da kai ka ce sannan ku wallahi sallahi dan take shi dan take shi da aka roƙe na da shi da ran ce ba kullu ran malam da yayyen shi wallahi ba kullu ran wani da yake rage Allah ba abin da ran a shi ma da gari ne ba an gari ne alƙalin ni dai kam saboda sai takarda eji eji wallahi da karanto wannan gurin da ta gama sai ai ajiya mu bari da shi sannan kuma da shi ko ba to da zara an samu irin wayannan abubuwan ku wallahi gidan aure baya da lafiya Allah gwara ce kai ne fada ne amma idan aka yi kawo ki sai ka zauna lafiya shi da za ka ba za a tattara ba a wani jini da hawan waye da wai hawan ruwa da hawan duka ba ruwan ka to sai yake wa taqdir mafhuma da kuma wato inganta mafhuma fi aqwali kathira fahimta daban-daban a cikin maganganu masu yawa da annabi alaihi salatu wasallam ya yi yadda za ka fahimci annabi alaihi salatu wasallam a maganganunsa da ayyukansa ka gane zalan kan mutum ya je musu gurguwa fahimta an mu'awiya kabila aida radiyallahu anhu annahu qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah ma haqqu mar'ati ma haqqu mar'ati ahadina alayhi me haƙƙin ma da ɗayan mu a kansa me haƙƙin ta sai annabi yace an tudi ima ahadina da aida ka ciyar da ita idan za ka ci idan ka ci abinci ita ba ka ba ta sai ke wa taqwa idan ka kai kai wanda ta ba idan kai kai ma mun yi wannan bayanin a baya cewa kai ta ba ji kai rawa da suna sai suna wata daga sallah zai suna kai in dai kana yake babu Allah ya hore ma ayi in kuma babu ne da yake duka abin ne sai amma ba zai yi kai duk wanda zai kai kinki kuma ita zai dawowa wannan ba addini ne zo da haka ba gaskiya ne zo da kiwa yawa tattuwa da ka kai kowa yana so ga iyali tsatsa amma mafi yawanci maza suna da wannan zaga an abokan su biyar za su yi aure duk auren su da yayi yayi ita kuma a lokacin kawar da ko ɗaya wace an gowa ko kuma a zuwa kwari a jari ina ne ke ji ba ya ko ni a hannun suna ne ba na ko hajji kuma ba a nan ji wajen ruwa ji a hannun suna ne Allah ya zai to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake to wata tuwa da ta kai kai mata tufafi idan kai wala tadribu alwajha kada ka rike fuska wani ne kaga ɗan ɗan ɗan ɗan rajin kai a cikin maza sai su zo su gani da rasu Allah kaga wala tadribu alwajha amma ka rike wani ka rike wani gurin kenan amma wanda duka a fuska da wani farkon musulunci an gaya mana fuska tana da kima saboda da mutum yayi tabo dugu dugu kan yara a fuskar da gware ne fadin hannu a bayan da shi za ka ji gawo bulala da ne ba ba ku jefa babban riga da jewa ba wanda zai jefa babban riga idan wanda bai da aya da hadisi ba bai ji wanda ba abin da za mu bulala ne wata kotu ta na kotu musulmi na au aka yi a lokacin ai abin da muke fara ka ga mun ta fara ai na ga wajen abu ne ce wannan mataki ne ji je kai mutum har ne duka ai mafi yawanci mataki ai ya kai ji da ban alƙalin ne zai ce sai amma wannan rashin mutunci ya ce shi ne misali wanda za ta mutu da zagin mahaifiyarsa zagi da uwar zauwa ko kuma wanda ba ta sallah amma dan wani zabari na cikin gida ne da ita ba su ba ne ai ba to kaga ai dukan ba kai ba ke mu fadan dokar Allah muke amma ba yi so ake ai ba ba a zo a zo ai wa Allah tawili ne ko kamar da yan yan kaddare suke to wannan kaddare ne suke to wannan ke gantaka sai an wa Allah gyara mu wannan ne malami zai zo ya kama rayuwar da ya ji a hari ya karanta amma ka ji gidansa ko dungure dan ya hanci ne ta bai ai ai da abin ne da zai mu kullun je mun zai ka duk da aya ji da ji yawa abin da ake so mutane su bai ta ke cewa ba ku to ake ai dukan nan ba ana tsoratarwa ne ba ma a zo a zo gaba kan wani ya zo ya Allah ya aure yace ai kaza kaza haka wannan sai da jin tauhidi lalle ya mu Allah gyara Allah bai da tausayi sai an wa Allah gyara dole Allah ya yi wa birhu hunna yawa domin za mu zo hadisi nan gaba mu in kun ba hadisa da ba annabi fahimta sai mu yadda yake al-ruha kama jahat kawai ba ba wa Allah gyara duk ayoyin da muke yi da malaman ma ayoyin da muke wani an kayan da yake wa shi yayi masa wani misali ba ban ka yi wannan ba saboda ana ga ya bani mataki ne da ba ma a zo a gogo kawai tsohon karwa shi in ba kai wala ba kaza shi ne ba kawai amma ba a zo a zo gaba dukan ba a zo ba da zalla kai kai duk wa'azin duniyar nan an yi ka kawo ka da tun wani ka sa duk da gidi da Allah wanda baya sallah ne amfani da kuma kai kai da sallah da gidi kuma ba shi da ba da dawa ba muka ce wani duka me yasa za ka samu da ruwa ka kada bulala me yasa wannan ne da ruwan da kake gani ita za ta yi bulala sosai mutum zai da jikin sa amma ko shi ba zai fage a wuri da biyu wanda wanda ba da ka da yi na biyu wanda su jawa ba da kake mugunta ba ne ka kake mugunta ce an fadi ko wannan mugunta ce Ajo ya ya babu wannan ba guda da mu da zaka mun fadi ko waye ne su in kaga ka da waye ne su an fada mata shi ne sai ko na lawo ne yanzu zaka je um bai ba rai yanzu na za su goyi lalaci ne inda karban su ya kare kai da ba sai ka azura ma an fika sanya haka za a yi kwarai kuwa sai kai azalimi ne to shi abin da malam yake a nan wala tadribul wajha saboda kimar fuska wani yana son kato a bayan sa kamar da damuwa amma na fuska koyaye shi da fuska tana da kima wala tuqabbi sannan ka zo yin horon kada ka rika muna da kar mutiya ta mutiya mutiya ji kaza ka a ba ka dan muna nan bazan wala ta'dur sannan kada ka kaura ce wata illa bil bayt sai a gidan kuma a gidan ba su fada da kawai da biya kai duk abin da ya kamata kai na da hankali na sa turare da wanka ka kwanta amma ko da so ka da hadu da ba da duk yake kora da yanzu ba ruwan kai kuma ka ga ma za ka je su timuna a gidan a ranar duk wani abu da zai je motsa mata da awa kaje ai ka ga shi tunda ba kake ka ga me yake motsa mata da awa ka ciwo da dabara da niyyar dabara goro yonawa da su madara da wannan abin da sunan kai an ce duk wannan abubuwan su ciwo ka kawo sai an zo kwanciya duk yake shi mutum ka ga me yake motsa mata da awa ka ciwo sai ka ga wani ta cikin ke da da an zo kwanciya kawai in ka jima an dawo ka sai kai Allahu la ilaha illa huwa kai an dubu kake kora kai an jira shi ko Allah shi ne wannan horon da wato addini ne tun ba akwai da ke ku yawa wani ya ji Abdullahi bin Abi Zubab radiyallahu anhu kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ce la tadribu ima Allah kun ji ko kada ku rika dukan bayin Allah mata فجاء عمر رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدنا عمر يزو قرا النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله ذكرنا النساء على ازواجهن ما كان suna yi wa mazansu karanci suna yi musu rage kunya shi ne lokacin da aka yi jira daga makka zuwa madina ba can maka jin saba da abin da wajen su ke faɗa ba da cewa ta da faɗa to da aka yi jira aka dawo madina ka dan man ya lita jahilata zama ba da madaukin kanwa to su kuma ma dan madina sun ta ba amma dan suna magana suna yi sai ma dan maka ka koya sai mutum ya zo in zai magana ba su ta ne ba ba su saba da wannan ba to wannan abin da yake fita da saboda ba su saba ba to shi ya kawo kara to amma ya fa suna faɗa muna faɗa ya ba ke Allah barakata bi dalbi inda ya da gurin mutum ko yake to kin da dalili duk wanda take wannan maka ladabi in adaje su ba da mu bi ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nisa'un kathir a ai ba da ka samu cewa wato mata da yawa sun zo gida annabi alaihi salatu wasallam sun zo yaskuna azwajuhunna sun kawo karan mazajen sun ka kawo kara me yasa saboda Allah ya saukar da an ce ban kada dubar da ina an saukar da wani rubuta kuma yanzu an fasara musu sai ga mutane da wanda zo gure da kula na kace ne gida wannan da yake Allah ya ce dai ki ji ka saba mu lada ji za'i fakari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to mata da yawa sun kai tsara gidan matan annabi alaihi salatu su ummu kalaba ta ya ta ba in ba ga wata ta je an da ke da wata an mata kaza sun kawo kara sai annabi alaihi salatu wasallam yake wa la kada aqamu bi ali wa yati muhammadin nisaa'u kafir wa ali mutin yake ku san cewa mata ta zo ba cewa mata annabi ba ali ne ce ba ali ya ji kira ce zai ce da yawan mata da cikin matan Madina sun je gidan wato gidan iyalan wato Annabi Muhammad ya bada sunan da kanta yace mata masu yawa ne kuna azuwa da wannan suna kawo karan mazajen to suna kawo karan mazajen sai ce dai ka ulaika bi khiyarikum to ku sani cewa su masu wannan ɗabi'a ba su ne ga kunku duk wanda yake ɗabi'ar da kuma ji za a wuce da mata ɗabi'ar da dukan mata ko ba ya cikin zaɓaɓɓun maza da annabi da annabi yake ya rukum ya rukum bi ali wa ana khairukum bi ali to ba ya cikin zaɓaɓɓu iya wannan kalmar kalmar kawai ta nuna ma cewa ba ba so mutum ya kai matakin da zai duka mace za ta iya cin kwanan da Allah ba ta da shi ba kwanan amma da za ta zo ta aje ta ta ba ku da wani kauye na tawo zuwa tambaya ake ne cewa shi wannan zuwa abu da yake tambaya da sai kawo irin wannan kalma sai yake mu to idan ai an ga mu ba da yace akuya akuya da ciwo wai zo da kuma ta kawai shi ta kawa sunan akuya sunan uwanta sai wanda ya mata ne kawai tana da ne sai da ake yi gari da akuyar ta zo da bara gari akuyar da sunan ta dan abu da zai ka dan kina aje gari din ki da bara da kuma to da Allah dan Allah dan jiro Allah wannan da amma da ladabi ne shi yake mu wanda za a yi ya sai wani abu da da gurin abun ba magana yake kai ba da jiro kun tunu ka sa junan baban da sai ne to duk sun zama da gobe ke ran gaba daya shi hukuncin da yawa yake da kawai wani yana jini shi ma da gobe su ko ya su nan babar ta shi ma da dai abu da to kaga wannan shi abu da ya kamata a kiyaye an gane ko to shi ne ma ne yake cewa mutara to sai yake wa Abdullahi bin Jama'a annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Abdullahi bin Jama'a ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya abadu ahadukum sai su yakan yi gaggawa ko ya asibi ko ya kalli baya ba ya jiri juma'a da hujar da nan kaga ya ji kina da irin dukan da ake bawa wani allahu yuzafi au hadin akhir yau kuma duk ina kalkin dare kuma ka jira neman shi ya sadi da ita yana da zaniya ba mu da duka da rana وعلى أن يجعل أقول إن هذه فقد جعل لهذه الإجراءات حد تكف عنده hakika an sanya wa wayannan matakan wato iyaka wanda za ta tsaya a kan matakan saboda an akati lubara duk lokacin da aka kai matuka wato abin da ake kaiwa na matuka ya tabbatu inda man alati akan wata marhala mataki bila haji marhala akan wannan matakan marhala ne ne mataki ne wannan idra'at din to sai ce bala ta dawo ne lama wara kada ka ce da ni zuwa ta biyu idan ka daga wa'azi ta biyu wa'azi to ba zai kaji wa'azi na biyu kuma ba idan ka hawa kaji na biyu ta biyu wa'azi ba zai kaji na uku ba shi da abin da ma da yake magana sai ce fa ina da na kun fara da ruwa da yin da sabila in sun muku biyayya kada ku nemo musu wata hanyar daban da gudu na fa inda da ku kun zaya da kiful wazira to duk lokacin da wato abin da ake nema ya tabbatu to lallai tsani matakin da zai kai a dai wani mataki to ce wala kan a to abu za ka buga tsari ne da hawa goma amma muka ce ka buga kan kusa da ka dace hawa kawai sai kana abin da ka kana da uku ka je gurin da sai ka je kaje amma da ka kana da uku za ka buga wani kusa buka kafu in ka je ka kaje to a yara ka buga ga gurin da ake so a bakale wannan abun masallaci a wata ka kana da uku kana zuwa a iyayen kawai ka buga da kafu to shi abin da malami yake magana da zarar a mutum ta kana ga uku ka kai gun da ke so to wani sai ka kore ba ta kana ba dan ba ta kaje malami ya ce wani ka kai kaje wannan mataka uku sai ka ji ne sai ba ba sai a da zarar an yi wa'azi ya ji to ban din ma in ta kuma yi kan da wa'azi za ku na dawo ba sai kuma tun da ku na yi ba da gaskiya na biyu ba ai da ne masa wa'azi wanda zo bara ji na biyu an gane ko ba ba haka wannan shi ne to sai ma ne shi gaba da cewa bin ma yadullu ala anna al-ghaya ghayatu sa'a wannan yana nuni da cewa lallai abin da ake so a kai wani kanki ne kaiwa wani kanki ne a kai gurin da wato za a samu biyayya to tun ma ta karabu ta shi kenan shi yana mafusiri shi ne manufa wani ya ka azumi shi ja ba wannan ita ce wato biyayya ta amsawa ya ka azumi irzam biyayya ta amsawa ba biyayya ta turbuka hanji ba mun yi bayani a kan al'irzam din nan ba haɗi na jadda'atin da sulo da iyalin mu'assasa da usra idan biyayya ce ta turbuka wannan ba ya gyara gidan aure farai kuwa ba ya gyara dutsen gidan aure قاعدة الجماعة وتقاعدة في زيد الزمن الكيوة ويجوز النص إلى أن المضيع في هذه الإجراءات بعد تحقق الساعات بغير ويجوز النص نفس يرى من الكيوة إلى إلى أن المضيع مضيع حقيقة وتيوة من مضيع وتيوة في هذه الإجراءات أكون وإنما تحقق بعد تحقق الساعات bayan biyayya ta ga su bagin su zalunci zuwa da haka yayi zalunci wata hakumi an gane ko wata Dawud sannan wato hukunci ne na wato na sarai wata Dawud da wuce gona da yi bala da bugu a nan hinna sabila Allah yake kada ku nemo mutu wata hanya daban sun bai asibu ala nahi bi tadbiri sannan kuma wato in ta akidi ya tsaya ya fice akan wannan halin da Allah madaukakin sarki ya yi tadbiri na hanyar tunatarwa cewa ya tuna cewa bil aliyyil kabir ya tuna da wanda yake al aliyyil shine wanda yake kowa saukaka alkabir kuma wanda yake kowa jima in yana ji shine aljadu qawwamuna shine shugaba a gidan shi ma akwai gaba da shi ne Allah mun yi wannan bayani a kan baya kai yadda da mana alqulubu an gane ko sai da wato yadda da mana alqulubu duka ta za su tinka shi wa haduwa rubutu sannan kuma a da kai domin akwai matakin da za a gani da ma za ta daina jin wani kwata kwata domin ta ga idan aka yi ba sa wato kula da wannan abubuwan da aka sai ce wajen da ban kara da ta'ayin babi sannan wato alamomi na zalunci shine kada ban kara ji su rika kai daga al-bukhul kaga wanda yake ne sunan da zuraban wuta in ka zo gida wajen an zaka zuraban wuta ai za ka yi da goza da su kan ji to daga wajen za ka rika ji wannan gidan ko ba zaman lafiya gidan rasulun ne don fila ne da ya gudu a gidan su zo da haka da yake to a in ta faɗi ba abin nuhu idan har ta kewaya wani tashi na bukata wani wanda zalimi kenan ala tariqatul qur'ani fi tarjid wa tarjid wato akan hanya da da ala tariqatul qur'ani mutar mutar wato an bi hanyar da qur'ani ya fitola yau ko ya lutar ya lutar da mutane ta hanyar kwaɗaitarwa da kuma tsoratarwa shine a tarbi kwaɗaitarwa qur'ani ya kwaɗaitar da kai abin da zaka yi wanda ni kuma ya tsoratar da kai abin da ba zaka yi ba to in dai zaka bi wannan matakan na alqur'ani to ko sai ka bawo zaka samu matsala a cikin gidanka ba wannan shi abin da wani yake yi to yi da mana to yadda za a magance kuma kankane wani namijin ba shine zai gaya mana kaji ne zuwa wannan littafi inda a samu da rai ko na dadi ne zuwa alawa arwaji ne ko to dadi ne zuwa ba da shi ne da Allah abubuwan da muka faɗa da Allah ba mu da rinsa wanda muka kuskure Allah ba cikin sarki ya yi mana muna ko ba ni da suna yin dawa da ko da a samu da rai ko yau uku ga wannan rabi'an da ta a kawun jirage da insha Allah kuma sannan ta ce zuwa kawun jirage biyar wani ta dinga wata mun fita daga wata a kawun kamar haka ne ni wannan ajiyar da ku fara ko ko ni ko ko kin dalili da to ya dawowa to amma ko wani jirage a injiniya wannan ne wani gawar wannan ajiyar da muka biya biya akwai da suke ne mu tabbata da dan gurin da ajiyar da muka yi a suka ne mun ma yana da kyau tunda bayan karatun gudanar masallaci abubuwan da suke ji daga gidaje to shi ma abin ji jirin da kaji a kara biya ne jawo na idan aka biya a samu jina'i da mulki arba'in sauran mulki da ya sun je mu kara na da wannan a ranar kuwa ne da ta kaddar da ta biya ta laifin da yi wa'azin wa'azin da ya da hali da ya da hali insha Allah za mu kara biya ne أول ما قبل هذه ألا باب لا بأس وأن مثل تذكر إلا باب من تزكية لا بلا وأن تزكية للسياسة باب من بدا Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu mu gudu mata muna da kokon jini da suna ta kyawawa da kokon da wani bukatu wanda ke mana wasiya na addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatu wadanda suka sa aure a gaba da wadanda aure ko a ga wannan su galaba اللهم قنا في لا قاعدة الصلاة بما إلا أعطينا لك عين أو خير من ذلك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنا أرجوك أن تزيد عما يقول سلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين